بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الهجر كتاب الحجر كنا حجر eh نعم littafin wata yin yin hajjuru wani ce hajjuru shi ne a tsare mutum a ce a daina mu'amala da su نعم saboda wani dalili ko na ko saba ko hankali ko kuma wauta ko makamanci ko kankanta da sauransu نعم ko bauta duk yana sa a ce a yi bawon ka ne wannan ka ce kada wanda ya mu'amala da shi ko wani yaro ne bai balaga ba kada wanda ya mu'amala da shi نعم ko kuma irin mutum ga shi ya balaga amma wawa ne a ce kada wanda ya ma'amala da shi ko shi ciniki ko sayarwa ko sana ko siya ko sayarwa والسله da sulhi
ولها مالتي kamar da yanda ya zo da masu sulhi a kan wani kai نعم wala hawalatu da hawala amalatu amalatu ba Mm.
da shi kenan an ce amalatu shine kamar lamini kenan
ولها والتي eh lamini kamar kalamanci mutum ana bin ka bashi ka je ka ce ka tsaya matsayin نعم rana kaza ko kaza ka zo da shi ko za ka Eh.
cin wannan ko za ka biya ko za ka nuna shi inda yake da dai sauransu
garanto eh yawa ولها والتي da kuma hawala نعم shi kuma hawala shi ne juya haƙƙi zuwa wajen wani نعم kana bi na bashi ni kuma wannan abin nura bashi مم.
in ka zo in ce ka je wajen nura karbin bashi نعم shi ne shi ne hawala مم. يهجر على الصغير أبوه baban mutum Mhm.
shi ne yake tsarewa a bisa ya ƙaramin yaro shi نعم zai tsare ya ce kada a yi mu'amala da shi نعم أو ko وكيله wasiyinsa shi yaron shi ne ce wannan yaron kada a yi mu'amala da shi أو ko الحاكم sarki حتى يبلغ wasu yaron ya balaga sannan za a yi mu'amala مم. ويونس رشده ana sanin shiriyarsa بإصلاحه da المعنى gyara wani dukiya نعم ba wa kawai da ya girma ya shekaru shi ke nan sai a ce ya ba a Eh.
ce a ce a- a duba a gani a an ba shi kuɗi a ɗan gwada shi an kawo kuɗi kamar misali dubu ya biyar haka a bashi نعم a ce gashi nan ka je ka dinga ɗan samu kana ɗan ɗan cin abinci ko kana ɗan yi wani abu ko jiya kuma kamar cin wannan نعم bayan kwana biyu sai a zo a tambaye shi a ce mata kuɗin nan ne dama ake son a jiya a ciki ce a ai dama zuma ki nema kafin a tambaya zan tamba dan na kashe waɗannan a wannan da kai saura ke na wani ne sun sani amma ya ce a kuɗin ai suna nan nema ana nan ana wannan aka yi biki- aka tambaye shi kuma aka ji inda kuɗin suke suna nan to sai a ce sai to wannan ya yi hankali نعم والأنثى mace مدهولا بها da kuma lokacin da aka yi duhuli da ita نعم
ba ya balaga ne kawai ba a ce an aure da ita an yi duhuli مم. ولا يشترط العدالة ba a sarfin ta adalci والبلوغ بالإحسان shi magana kuɗi ba a magana adalci ba ne je ka riƙe adalci ba Na'am.
kawai ya ka zama yara ta sarrafa su shi ne kawai shi ne magana kawai in نعم ka zama yara duk irin adalcin ka in baka san in an ba ka kuɗi baka san inda za ka sarrafa da su to ka ka riƙe adalcin ka wannan ba shi ake magana نعم ba mahallin ka ba ne نعم والبلوغ wal bulugu in ka balaga alaka ce ya balaga dinnan ya بالإحسان ya ake samun balaga ya ce da islami na farki in yaro ya farki shi ke na ya balaga أو بالإنبات ko kuma da tsira tsira gashin gaba نعم أو بلوغ ثماني عشرة ko سنة kuma isa shekara goma sha takwas yaro ya kai shekara goma sha takwas نعم wanda ya fara zuwa ɗaya daga cikin waɗannan da shida نعم وقال ابن وهب ابن وهب عشرة shekara goma sha biyar ya yi za ka zama ya kasa da hakan ma ya balaga ba a wannan lokacin مم.
inda yara suke masu jin daɗi haka مم. ويزاد في الأنثى الحيض ana faɗa a والحمل.
cikin wasa ita bayan ta kai wannan shekarar a ce su ta isa haila نعم kuma da ce نعم والحمد ko kuma ta isa ɗaukar ciki.
ويختبر بحسن تصرفه ana yin izina da shawarar na tsakar ko
نعم wato bayan ya balaga kuma a lura da cewa ya jarraba shi Mhm.
yaya shawarar da farko da yake yaya yake mu'amala da kuɗin an bashi yana almubazaranci ne ko da yana kyautar مم. ولا يقبل قول الوكيل ba a faɗan ba a karɓar faɗin wasiyi في دفع المال shi إليه zan dukiya zuwa gare shi shi ne da yaro a gare ka yaron kuma yanzu aka ba ka sai na dukiya yaron nan sai ce ana ba shi مم.
to ba za a karɓi مجرد.
wannan faɗin maganar sa ba نعم illa ya bayyana to sai da shedu مم.
shi shaida cewa eh da lokacin da ya kira yaron yake shaida wannan yaron da duki duki ubansa ya gada ne gashi na ba shi
نعم kada a wahu dafa na faɗatihi kamar da'awarsa ya iza na fakarsa نعم to abinda yaron zai ci إيه، لا إلى هذا.
حال نتي zuwa mai renansa ya ce wadda wadda zai wanda zai rene shi ai na ba shi duke yara na'am in ya faɗi wannan cewa ba za a karɓi maganar sa ba har sai an wannan na'am lillahi har sai ya ce bayyana lai bayyana kashi na'am wa yuwassau alaihi ana yalwata wa shi ga yaro bi hasabi malihi don baban sai mutu aka baka wasu ce to ka yalwata gare shi gwargwaron dukiyarsa abin da yake da dukiya na'am don karin kuɗi na ya mallaki ya gaji dukiya da yawa gwargwaron iko ne abin da ya kamata a masa sai a masa Eh, kuma wanda yake bayar dukiya da yana ka gama ka ba shi kullum ka zo ka yanka masa daɗi ya ci ba kuma yanda na yi shi ne kuɗin ma ga ba ya girma
wa malusi abin sabawarsa ya saba yaro ne kan abubuwan da ya saba a ɗan daɗi eh to a iya dubba shi
wala hutan ne su malihi yana gare shi kuma shi wasiyin ya iya daɗa dukiyar ka amfani da dukiyar ka nemi kuɗi abin da aka ci riba sai ma ka ɗauka kuma ka ka ware shi ma kuɗin yaron
na'am fa in kana sabiran idan kana ganin shi wanda ya yi mu'amala da kuɗin wala hu ujratu misli shi ma sai ya ɗauki ladansa ladan tankansa abin da ya na wannan wahala Eh.
na samu riba shi ma sai ya yi nasa na'am ya bayar wa safihi ka fiwu ka ga wawa alhakim alhakim shi ne yake masa hajjar shiwawa na'am wa yufakku hajruhu bi islamihi ana al-mala watsi yin hajjaran nan nasa Mm.
bi islahi ilmala da gyara wasu dukiya ina ga an bashi dukiya kamar yadda muka faɗa Eh.
ka ga yana kula da ita sosai sosai Mm.
to sai a watsi ma'ana wa ne sai a ce to shi kenan yanzu kowa ya mu'amala da shi
na'am kalma jununi kamar ma ga shi ma shi ma da da ake masa hajjar na'am shi ma kamar yadda ake wa yaro na'am eh kuma lokacin da ya riga ya wa- ya yi haukan nasa ya tafi shi ma sai a fafakwa hajjar shi ma na'am wala yutaba'u bi mastadanahu ala hajri ba abin da abin da yake bashi alam hajarin na'am lokacin da aka ce an yi hajarin sai yake bashi Mm.
ka bashi bashi to ba za ka muka ce a kuma yanzu amma ka za ka wada hajarin ka ce ya biya ka eh Eh, bi ghairi izni ba tare da izini ba na'am tunda ai ya ce a- kada a mu'amala da shi kada ka eh yi inda ba izini in ku ka nemi izinin wasiyar sa ne wasiyar sai ki je ka mu'amala da shi na'am to nan da abin da ya zaga yana wajen wasiyar
bi ilahi al-abdi ba'da ismi amma sabanin bawa shi da da yake ji bayan ya riga ya na'am shi bawa ba kaman yaro yake ba eh shi idan ya riga ya je shi bashin yanzu bayan ya riga ko ya ba izinin sayyidin sa ba yawa idan ya riga ya zo yanci to abin da ya ci to bayan ya riga ya yanci sai ya biya za a bi shi ba shi a kawai na'am malam yaskiduhu sayy malam yaskiduhu sayyiduhu mutum sai idan ka bai riga ya sare da shi ba sai idan ya ya ci to duk wani wanda yake mai sama shi ni ya zo waje na ba ga wanda ya riga ya sare da ba ba ka bi shi na'am wa huwa yamliku milkan mu zargana na'am in haka ne shi ya mallaki mulki mu zargana wato ma'ana ne mai raurawa ma'ana abin da yake nufi tunda shi ya riga ya ci ya sare da shi da shi kenan yanzu shi ba yana nan mutum da ba wani wanda zai bi shi kuma bayan ya riga ya yanci na'am zai ce kuma ya ji shi wani abu na'am kuma menene halin zai ji za a kuma na'am wa li sayyidihi intiza'uhu yana da sayyidinsa ya iya karɓe dukiyarsa na'am wa tabarru'atu zawjati eh kaga ta mara na mace fi sulisa na'am a cikin sulisin ta duk wani adadi da mace za ta yi to kare wuce ɗaya bisa uku na dukiyar na'am ko menene kyauta ne za ta yi ko wani abu to ba dama ya haura sulisi in shi miji ya yarda mutum ta bai dawo ba dama ta haura wannan kashi ɗaya bisa uku مم. وللزوج رد الزائد yana da miji ya iya rabin zai ɗin in ta ƙara sama da sulisin dukiya ko ta yi kyauta ko ta ba wani ko makamancin wannan نعم miji ya iya ta bai yarda ba
فإن لم يعلم إلا بعد موتها idan shi mijin bai riga ya sani ba ko ya sai sai ba da mota a bayan ya ba bar mota ta bayan ya riga ya mutu موته eh da mota ya ce amma duk ke ne نعم eh bayan mota mutuwar sa وإبانتها ko kuma nisan ta ya riga ya sake ta Mhm.
sannan kuma daga baya ya riga ya zai sani ملا shikenan abin da ta riga ta yi ya zarce shi sa wannan nasu suna sanar da shi wannan duk abin da za su yi a ɓoye suke yi sun san sun san miji yana da ikon da zai ce zai wannan ba sa taɓa gaya نعم min matan da masu kuɗi za su ga duk abin da ya zai mutu zai taɓa sani مم. وللمريم نفقته من رأس ماله yana da mara lafiya مم.
na baka sa in ma azuma da kan dukiyarsa shi mara lafiya نعم Da- in dai mara lafiya ne shi in dai wani abu ne wanda zai ci إيه.
ko wanda za a yi masa magani مم.
to ko menene ya iya cewa yanzu yanzu na ɗauke na sayan ingila مم.
a je a masa a yi a kai shi asibiti na miliyan kaza yanzu yanzu nan kullum ya ce masa a- a yanka shanu biyar a ci a yanka waye kusa da dama Mm.
magana zuba zai ikon da su ya bakin jiki ke zai yi musu. in dai na baka ce ba wanda ya iya hana shi na'am ko kuma neman magani zai mu nau mina tabarru'i amma sai a hana shi ne daga kyauta bi ma za da ala sulhi inda ya haura sulusi na'am inda wani alheri zai yi Eh.
inda ya haura sulusi Mhm.
ba shi da lafiya to ba da ma wannan magana Sai da da sha aka ba tafi.
shi da ba na'am sai wannan asarar dukiya yake zai ya san Na'am.
asarar gawa ne yake zan sai an sai ya kwashe kuɗi
wal zahibu fi sassi haka na da wanda ya shiga girkin daga a cikin sahu na yaki na'am shi ma duk wanda ya tafi yaki shi ma nan gaban da mara lafiya shi ya ba shi da ikon da zai tabarun i sama da sulusin dukiya na'am wal rakibu lil mujjati ga wanda yake mai hawa ga zurfin ruwa fil hawli a cikin lokacin da ake tsoro amma lokaci ne da na bugawa iska sosai sosai kuma ka shiga jirgin ruwa za ka tafiya na'am da galibi mutuwa wannan Mm.
shi sama shi ma wannan kamar mara lafiya ne ba shi da ikon da zai bada saboda sulusin dukiya na'am wal hamilu haka na da mai ciki tablugu sittata ashhurin kalmar yi ta kai wata ta kai wata shida in dai cikin ya ga wata shida ita ita ma wannan kawai a matsayin hadari yayi na'am ko ta kai ne ko ba ta kai ba. shi ma shi ma wannan ba ta da ikon da za ta bada saboda cikin dukiya ta ma kamar mara lafiya wannan wanda muka faɗa Mm.
kalmari ne na'am wa hukumu ghairu mafuti amma hukuncin rashin lafiya wanda yake ba a bai tsoro ba wanda ba a tunanin za ka mutu na'am sai dalilin wannan rashin lafiya kal jununi kamar yanzu hauka wal jizani ko kuturta mai yanyin ce gaba wal baraki ko kuturta mai kumbura jiki ko launin canja launin fata hukumar sihati na hukuncin lafiya yadda mai lafiya yake da iko ya ba jikinsa gaba ɗaya haka su ma waɗannan zai da iko don ba a tunanin musu mutuwa ne eh shi sa alhamdulillah alhamdulillah